Masu saurare Assalamu alaikum Muhammad Anur Muhammad ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Asabar za a ji cewa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi watsi da shirinta da ya janyo suka da cece kuce kan sayar da wani kaso na haƙoƙin kasuwancin gasar kofin duniya. Masu fafutuka a Sudan sun yi gargaɗin cewa tsananin fari na barazanar ƙara muni ga matsalar yunwa da ta addabi ƙasar bayan shekara uku ana fama da yakin basasa. Wani daga cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya da bai goyi bayan yadda majalisar ta amince cikin gaggawa da ƙudurin dokar da ɓangaren zartarwa ya gabatar kan ƙirƙiro 'yan sandan jihohi ba, ya ce ba aibi ba ya ce ba aibi ba ne 'yan ƙasar idan sun kira su 'yan amshin shata.
idan ana tunanin in an zo da abu ya kamata mu bi shi mu tsefe shi mu tabbatar da cewa ya yi daidai da bukatun najeriya yadda za a amfanar da 'yan kasa idan muka kasa yin wannan to yana ganin duk sunan da 'yan najeriya suka kira mu ai ba su yi laifi ba
To can ma dai a Ghana 'yan siyasar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu tun bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da kudurin dokar tsawaita wa'adin shugabancin kasar daga shekara hudu zuwa biyar.
Bai ra'ayi da wannan ba, don ba wannan zai kawo mana mafita a kan matsalan da ke tare da political system din namu ba.
To za a ji rahotanni da kuma filin gane mana hanya a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Asabar wanda a cikinsa za a ji cewa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi watsi da shirinta da ya janyo suka da cece kuce kan wato kan sayar da wani kaso na haƙoƙin kasuwancin gasar kofin duniya. Ana ci gaba da aikin neman masu hawa dogayen duwatsu da wato da dusar ta da hadarin rufta dusar kankara ya ritsa da su a tsauni mafi tsawo na duniya na goma sha biyu da ke pakistan a najeriya al'ummomin wasu ƙauyuka a jihar sokoto na zaman zulumi da fargaba bayan da barayin daji suka afka musu barayin da suka fito daga daji suka shiga mai kujera daren alhamis da dare suka iske inda mutane ke zama na cikin mai kujera suka halin da mutum uku suka kashe mutum guda har lafiya suka je wani ƙauye na wannan lokacin gaman gudun boyo suka ɗauki mutane har wa yau a najeriya dai wata kungiyar matasa na nuna fargaba kan hukumar zaben kasar saboda kin amincewa da umarnin kotu kan shugabancin jam'iyyar sdp wannan abu da yake faruwa dangane da jam'iyyar sdp muna ganin shi a matsayin abu ne wanda idan aka tafi a haka to ba ma ma tunanin zaɓe da za a yi na 2027 a samu adalci
To akwai kuma filin lafiya zinariya a cikin shirin wanda ni Muhammad Anwar Muhammad zan gabatar bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha shida da goma sha tara da ashirin da biyar da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Raliya Zubairu ce ke fatan kun wuni lafiya. a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga hukumomin kwallon kafa na wasu kasashen duniya. Tarayyar Turai ta kira wani taron gaggawa domin tattauna matsalar ƙaura a Siyota ta ƙasar Spaniya. Shin ko menene illar barin famfas na tsawon lokaci a jikin jarirai?
Kin ga idan abin da yake ka fatar da take riga take kare ka cututtuka cikin wannan fatan mu daga cikin kwayoyin cututtukan nan. To idan hanyar ta bude kowace irin kwayar cuta za ki ga ta shiga ciki. Idan kuma ta shiga ciki idan ba a yi abin da ya kamata ba za ki ga daga fatan kuma sai ki ga za ta iya shiga har cikin jini
To sai ku biyo mu a filinmu na amsoshin takardunku domin jin ƙarin bayani. Hukumomin Mali sun saki tsohon firaministan ƙasar Musa Mara bayan ya kammala zaman hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari. Da wasu daga cikin rahotannin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin amma bari na fara da labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkama da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya muna tafa da sharhunan bayan labarai da za ku ji cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya soki manufofin gwamnonin kasar kan yadda suke gudanar da shirin raya ƙasa da ci gaban al'umma. a jamhuriyar Nijar kuwa majalisar mashawarta ta kasar ta kammala taronta na lalubo bakin zaren aiwatar da mahimman sauye-sauye a cikin harkokin mulki na gwamnatin soji. Safarar tururuwa daga Afirka zuwa Turai na ƙara haɓaka a yayin da ake samun makudan kuɗaɗe wajen gudanar da sana'ar ta haramtacciyar hanya. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. Kafin sharhunan bayan labaran sai an sha labaran duniya.
DW Labarun Duniya.
Iran ta yi barazanar kai hare-haren ramuwar gayya kan mahimman cibiyoyin makamashi a Isra'ila da wasu kasashen yankin tekun fasha. Rasha ta yi lugudan makamai masu linzami da ke cin dogon zango a birnin Kiev na Ukraine. FIFA ta yi amai ta lashe kan shirinta na sayar da hannun jarin hukumar.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkama da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Bayan an sha labaran duniya muna tafa da ƙayatattun shirye-shirye ciki har da ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya. Shirin ku shiga kulab da amsoshin takardunku har ma da wasikunku masu sauraro. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com hausa da manhajar tunin da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar mu a ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
DW Labarun Duniya.
Amurka ta buƙaci al'ummarta da su fice daga yankin gabas ta tsakiya. Spain ta fara sanya shingaye don dakatar da bakin haure shiga ƙasar daga Maroko. Daga ƙasar Nepal kuwa dusar kankara ta halaka mai rike da kambun hawa tsaunuka na duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Tajma masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na yamma zango na uku kuma na ƙarshe ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi kuma ni ke farin cikin jagorantar shirin. Inda bayan na sanar da ku halin da duniya ta wuni muna ɗauke da shirye-shirye masu ƙayatarwa akwai shirin ji ka ƙaru. akwai shirin na mai farin jini na zaɓi sanka da kuma shirin ra'ayin malamai amma kafin mu je gare su ga labaran duniya.
DW Labarun Duniya
Spain ta tayar da katanga mai tsawo a tsakaninta da ƙasar Morocco. Sabbin hare-haren Isra'ila a Lebanon da Gaza sun hallaka gomman mutane. cutar ebola na ƙara ta'azzara a ƙasar congo
bakwai daidai agogon najeriya nijar kamar da chadi shida kenan agogon tiyu da ghana
azima bashir aminu
Masu sauraro barkanmu da wannan safiya ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta musanta jita-jitar ƙara kuɗin lantarki ga jama'ar ƙasar. Adadin mutanen da cutar Ebola ta harba a Congo ya ta sama dubu hudu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi maraba da matakin Hamas na amincewa da miƙa makamanta. su kuma ga cikakkun labaran Takwas daidai agogon Najeriya Nijar kamar Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25.
Azima Bashir Aminu Masu sauraro barkanmu da warhaka ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da shirin ƙara kuɗin lantarki a yanzu. Adadin mutanen da cutar Ebola ta harba a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya ta sama dubu hudu. Wani sabon harin rasha a Ukraine ya kashe mutane tare da jikkata gwammai. To yanzu kuma ga cikakkun labaran.
karfe biyar cicip agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon ciyu da na gane sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalubo akan mitoci 16 gajeren zango
abdullahi isa
Jama'a barkan mu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan marice. Za ku cewa a Najeriya wata tawagar tsaro ta haɗin gwiwa da ta kunshi 'yan jami'an sanda a jihar Zamfara sun fuskanci wani harin kwantan bauna inda aka kashe da dama daga cikin maharan. A jamhuriyar Nijar kuma yanzu haka ana ci gaba da nuna alhini biyo bayan wani hari da ya awon gaba da akalla sojojin ƙasar guda goma a yankin gingimi da ke jihar Difa. Za ku yi cewa kuma ɗazu-ɗazun ne aka saki tsohon firaministan Mali Musa Mara bayan shafa kusan shekara ɗaya a gidan yari. Sai ku kyar zama ga kuma labaran yadda muka sami su.
Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon ƙasar sun ke muku marhabin dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya kafin kuma daga bisani a saurari rago shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa ministan tsaron ƙasar Sin ya sha alwashin gaggauta gina ƙarfin soja na zamani domin shirin tunkarar abokan gaba. Ƙasar Sin ta bayyana matuƙar adawa da matakin Amurka na yunƙurin kassar wasu kamfanonin ƙasar ta fakewa da batun ƙwadagon tilas. Za kuma a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ƙara ƙarfin dakarun kula da dazuzzuka da ke ƙasar domin daƙile tasirin 'yan ta'adda. Kuna tare ne da tashar CRI